أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke a cikin wanda littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid yau muna daren lahadi sha hudu ga watan jimada al'akhira hijiran mazala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da bakwai ga watan ɗaya miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku har yanzu muna cikin babu ma ja'a fi ruqa wat tama'im yau za mu tashi insha Allah kama yanda mala yace qala al muallif rahimahullah musannif rahimahullah ta'ala wa ana abdullah bin ukaym marfu'an na ga shahi a wannan bugo na 147 kane ko قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من علق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي الشارح ناتشوى رواه أبو داود بند إمام أحمد الترمذي أبو داود يفتد هنا حديث والحاكم ده إمام حاكم وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرا kenan za a wa ayin wadda ba ta diya ba ghainun ba a mata rufa'a musaggaran kuma ukaim ala wazni fu'ail kenan karami wa yukanna aba ma'bad kuma ana mai alkunya da abu ma'bad aljuhani mutumin kabilar juhaina alkufi dan garin kufa قال البخاري Imam al-Bukhari rahimahullah ya ce adraka zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wannan rawi ya riski zamanin annabi wanda tsirayen Allah da mace su ƙara tabbata gare shi wala yu'rafu lahu sama'un sahi sai dai ba a samu ba sauraren hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce wa kaza qala Abu Hatim haka Imam Abu Hatim ya fadi qala al-Khatib Imam al-Khatib ya ce sakan kufa wannan mutum ya zauna a garin kufa wa kadimal mada'in kuma ya zo yanki na mada'in wuri wanda ake cimma mada'in fi hayatu huzaifa a rayuwar huzaifa yamani wa kana thiqa wannan mutum ya kasance adali ne mahardaci wa zakar ibn sa'ad an ghairihi imam ibn sa'ad ya ambato hadisi ko ruwaya daga wani shi annahu مات في ولاية الحجاج يا رسول ألوكتين دا حجاج يكي وليج يكي شغبانج حجاج بن يوسف قوله من تعلق شيئا وكل إليه فدما زال صلى الله عليه وسلم دي تدوان دي رات يوانا أبو to Allah sai dogarar da wanda ya dogarar da shi da wannan abu akan wannan abu التعلق يكون بالقلب ratayuwa iya kasancewa da zuciya mutum ya dan horo wani abu a zuciyar shi wa yakunu bil fi'l kuma dan horuwa da wani abu na iya kasancewa da aiki wa yakunu bihima kuma iya iya kasancewa tare gaba daya zamanto zuciyar shi ta kudure abu ta dan horu da abu kuma ya aikata aikace can ya yi taliki kala fi ƙurratul uyuni التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل ratayuwa ko ɗanharwa da wani abu na kasancewa da zuciya sannan kuma daga gare shi ne ake samun aiki da faɗa da aiki abinda zuciya ta ƙulle to shine ake gani bakin mutum na aikata shi kuma a aikace aikata wa huwa iltifatul qalbi an Allah ila shay'in ya'taqidu annahu yanfa'uhu aw yadfa anhu kama taqaddama bayanuhu fil ahadith fi hadha al bab bala yace shine mutun ya karkace zuciyar shi ta waiwaya wajen wani Allah ba Allah ba ya zuwa wani abu wanda yake kudirewa cewa zai amfane shi ko kuma zai iya kare shi daga wani abu daga wani alloba ko bala'i ko musiba kama taqaddama bayanuhu fil ahadithi fi hadha al-bab kamar yanda bayan bayanin wannan ya gabata a cikin hadisan da suka huce a cikin wannan babi wallazi qablahu da babin da yake gabanin shi wa huwa yunafi qawluhu ta'ala kuma wannan ɗan faruwa da wani abu ba Allah maɗaukaki ba ya kore fada Allah maɗaukaki na cin karo da fada Allah maɗaukaki da ce bal man aslama wajahu lillahi wa huwa musin falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun bala haka nan ne man aslama wajahu lillah dukkan wanda ya mika fuskar shi zuwa ga Allah nan min babu itlaqil juz'i wa iradatul kull ba wai huska ba domin ba huska ba ita take fuskanta fuskantuwa kawai zuwa ga Allah zuciya kuma gaba ɗaya gangan mutum gaba ɗaya jayu ya zuwa umarni na Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhsin alhali iya kyautata aikin shi aqidar shi da ibadar shi da abin da yi kama da haka falahu ajruhu inda rabbi to iya da ladan shi wajen ubangijin shi wala khawfun alaihim sai Allah ya yi iltifati yanzu ana ban zancen mutum guda kuma aka koma zancen jama'a kenan da shi da makamantan shi la khawfun alaihim babu tsoro tare da su wala hum yahzanun kuma babu bakin ciki a lahira game da rabuwarsu da duniya domin za su iske abinda Allah madaukaki ya musu tanadi ya musu alkawali na ni'imomin shi فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد dan faruwa da wani abu ba Allah ba idan ya zamanto na kalkashin shirka karama to wannan na kore kamala ta tauhidi kidan ba a ce mutum ba ya da tauhidi iya da tauhidi sai dai tauhidin shi ragagge ne akwai tawaya a ciki wa in kana min ash-shirk al-akbar كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحوه ونحو ذلك فهو كفر بالله idan ya zamanto ratayuwan mutum da wani abu ba da Allah ba ya shiga ƙalƙashin shirka babba misali bautan ma'abuta kaburruka aka yi ka iske mutane sun taru suna kuka suna ɗaga hannuwansu wajen mai kabari ya musu arziki ko ya ba su lahiya ko ya kare su daga wani bala'i ko ya ba su mulki ko ya ba su haihuwa ko abin da ya kama da haka wal mashahid da wuraren da ake halarta wattawagit da wa'anda aka ɗauke su alloli ne wa nahwa zalika da makamanta wannan wa huwa kufrun billah to wannan cewa Allah madaukake ya shiga kalkashin shirka babba wa khurujun an dinil islam huta ne daga cikin addinin musulunci kuma ɗan uwa mu lura yanzu yanda al'ummar musulunci ta tsundumu a cikin wannan irin bala'i ka mutum da hankali kaga mutum kaman mai hankali amma je rungumin kabari iya roƙon mai kabari wanda shi a wannan matsayi roƙonka addu'a ka yake bukata ba baya da wani ‘yan ikon da zai wa kan shi wani abu barantana ya kare wani macece ne da Allah ya zama ƙasa wa kurujun an dinin islam wala ya suhu ma'ahu ƙaunin wala amal da irin wannan aƙida wata magana ko na aiki bai ya amfani babu wani abin da bawa zai gaya wa Allah maɗaukaki ya amfani shi gobe kiyama da irin wannan aƙida sallar shi da azumin shi da zakkar shi da hajjin shi da sadakar shi da komai na biyayya ga Allah baya mai amfani domin ya bar babban tushe shine bauta Allah shi kaɗai yanzu ya bautawa Allah da wani Allah to kuma wannan dole kuma mu tuna cewa sai inda ilimi ba da jahilci ba da cewa wannan mas'ala ce khilafiya tsakanin malamai ana wa mutum uzuri da abin da ya shahi aqida ibata bauta Allah madaukaki idan ya aikata shirka da jahilci ko kuma a'a ai wa kullu wa kullahu ai wakkalahu Allah ila zalika shay' da ya ce wukila ilai ina Allah sai wakiltar da shi ya zuwa wannan abin allazi ta'allaqahu wanda ya rataye da shi kuma wannan zaka same su kare a babin rayuwa wani zai ce aini in nayi abu kaza kaza zai same ni kuma haka yake samun shi da yayi abin zai same shi saboda mene saboda kudirewa shi ya kudire yayi imani da haka ai mu ban macin abu kaza kan gidanmu ne idan muka in na ci shi to babu lahiya abu kaza zai sami kuma sai ya same shi saboda haka ya kudure Allah ya wakiltar da shi haka nan in na gamu da kuturu aini yau ba na da sa'a kuma haka nan ne tunda haka ya kudurci Allah ba zai ba su sa'a wannan ba sai wakilta shi da haka ya yi imani da abin kamar yadda ya imani da Allah Allah shi ke badawa haka yi imani da wancan abu shi zai kare shi da ya wannan ko ya ba shi wani abu faman ta'allaka billahi wa anzala hawaijahu bihi duk wanda ya ratayu da Allah madaukaki kuma ya sabkar da bukatun shi zuwa gare shi waltaja ilaihi ya karkata zuwa ga Allah wa fawwada amrahu ilai ya mika al'amarin shi zuwa ga Allah kafahu to Allah ya ishe shi Allah sai je isa da shi wa qarraba ilaihi kulla ba'idin sai ya kusanto mushi dukkan abin da ya zamanto mai nisa ne wa yassara lahu kulla asir sai ya sauƙaƙa mushi dukkan abin da ya zamanto mai wuya ne ba dai mutum runguma ya Allah ya runguma ba to ya gama domin shi yake da mulkin komi shi yake tahiyar da komi wa man ta'allaka bi ghairihi dukkan wanda ya ratayu da wani Allah madaukaki au sakana ila ra'ayihi ko kuma ya nutsu ya zuwa ra'ayin shi wa aqlihi da hankalin shi wa dawa'ihi da magungunan shi wa tama'imihi da layoyin shi da kambun shi wa nahwi zalika da makamanta wannan wakkalallahu ila zalika wakkalahu Allahu ila zalika sai Allah ya dogarar da shi zuwa wannan abubuwa shi za zaka ga mutum wanda yake da wani asiri in baya tare da asirin sai zama bawan Allah baya rigima domin ya dogara da wancan yanzu ya ga abin da ya dogara da shi baya tare da shi nan ba za ya rigewa ba yadda za a dabbace shi in dabba ake kowa abin da ya kamata amma radda yake tare da shi sai ka tsokana ya yi ka tsokanan mutane saboda ya ga tunda iya tunanin akwai abin da yake kare shi wallahu musta'an wa hadha ma'rufun bin nususi wat tajarub kuma wannan abu sananne ne da nassosi na alqur'ani da dusan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu wa tajarub da kuma jarraba abu ne karara rayuwar mutane ana ganin haka nan karara qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu dukkan wanda ya dogara ga Allah madaukaki to Allah shine mai ishe shi ya ishe shi bai ya bukatuwa ya zuwa wani abu قال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد رحمه الله كتوى حدثنا هشام بن قاس بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب مؤدب حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت إمام أحمد يتي هشام يزن تدمو دان قاسم أبو سعيد mu'addab ya zantar da mu in ji Qasim sannan shi kuma yace haddathana man sami'a ata al-khurasani wanda yaji ata al-khurasani ya zantar da mu qala yace laqitu wahab bin munabba na na gamu da wahab dan munabba wa huwa yatufu bil bait iya tawafi da ka'aba idan an ce albait bil alif wal lam al lam al ahad al al al ahad ana nihin ka'aba fa qultu sanati hadithni hadithan ahfazuhu anka fi maqami hadha zan taddani da wani hadisi wanda zan kiyaye shi a matsayina wannan wa aujis amma kuma ka takaita kala na'am yace to auha Allah tabaraka wa ta'ala ila Daud Allah madaukaki yayi wa Daud alaihi salam wahayi yace mishi ya Daud ya kai Daud ama wa izzati wa azamati saurara da izzata buwayata wa azamati da girmana wala ya'tasimu bi 'abdun min 'ibadi duna khalqi babu wani bawa wanda zai dogara da ni min ibadi daga cikin bayana duna khalqi ba tare da ya dogara da wani abin halitta ta ba a'rifu zalika min niyyatihi wanda na san wannan daga niyyar shi fatakiduhu saba samawatu sab'i wa man fihin wal araduna sab'u wa man fihin illa ja'altu lahu min bainihinna makhraja a ce sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai za su mai mugun tanadi za su mai kaidi da abin da ke cikinsu sammai guda bakwai da abin da ke cikinsu sai guda bakwai da abin da ke cikinsu su tattaru gaba ɗaya su mai mugun kaidi illa ja'altu lahu min bainihin na makharaja face sai na sanya na sanya mushi tsakanin su wata mafita ba za su iya kare shi ba za su iya cutar da shi da komai ba ama saurara wa izzati da buwayata wa azamati da girmana لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني wani bawa daga cikin bayina bayan da za a yi ya dogara da wani abin halitta kuma daga cikin halittuna kuma bayana a arifu zalika min niyyatihi wanda na san wannan a cikin niyyar shi illa qata'tu asbab as-sama'i min yadihi face sai na yanke sababi na sama daga hannun shi وأسخط الأرض من تحت قدمي وأسخط الأرض من تحت قدمي كما أنفسا تد كسا دك كالكشن قوا هوش ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك كما بنا داموا da wani kwarin ƙasa ne ya halaka wannan bagaba tana karantar da mu duk abin da mutum zai yi to ya yi ƙoƙari ya dogara da Allah maɗaukaki. Kai ya wakiltar da al'amuran shi zuwa wani abu, faci sai ga Allah maɗaukaki. Abin da ya wakiltar da shi in sababi ne ya ɗauka to iya ƙarƙashin sirka ƙarama, in kuma a'a gaba ɗaya kawai iya itikadin shi ne zai kare shi ba Allah ba, ko zai ba shi wani alkhairi ba Allah ba, to wannan ya shiga ƙarƙashin shirka babba. قال المصنف رحمه الله تعالى نعم تعليق نقص قال في إسناده مجهول وهو من روي من روى عن عطاء الخرساني ولعله مأخوذ من إسرائيليات من الإسرائيليات التي كان ينقلها وهب بن منبه رحمه الله تعالى والخبر ساقه أبو نعيم في حلية الأولياء بإسناد ضعيف فيه فرج فرج فرج bin fudala wa huwa da'if alhamdulillah yace wannan isnadi majhuli ne isnadin shi akwai wani rawi majhuli wanda ba a san shi ba majhuli ya kasu kashi guda biyu ko majhul ayn ko majhul hal majhul ayn kwata kwata ba a san shi ba in an ce wane ba wanda zai ce ya san shi majhul hal an san mutum amma ba a san halin shi ba shi na ke cewa majhul hal to rawun da ya ruwaito daga ata khurasani majhuli ne mai yiwuwa ya ɗauko wannan daga isra'iliyat isra'iliyat shine zantattakun da banu isra'il suke zantar da shi allati kana yanquluha wanda Wahab bin Munabbah ya kasance iya cirato doko wannan maganganun su wal khabaru saqahu Abu Nu'aym wannan labari Abu Nu'aym rahimahullah ya ya koro shi ya ambace shi fi Hilyatul Awliya a cikin littafin shi Hilyatul Awliya bi isnadin da'if da isnadi mai rauni fihi faraj bin Fudala a cikin wannan isnadi akwai wani rawi wanda ake cewa faraj bin Fudala wa huwa da'if kuma rauni gare shi sannan ko da babu wannan labari da imamu ahmad ya kawo shi daga ibn munabba hadisan da ya gabata da ayoyin da suka gabata sun wadatar da mu yawa bai dace ba mutum ya dogara da wani in ba Allah maɗaukaki ba kuma wanda ya dogara da wani to Allah sai dogarar da shi da shi قال المصنف رحمه الله malam wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ce rawal imamu ahmad imamu ahmad ya rawaito arwaifi daga ruwaifi qala yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi ce ya ruwaifi ya kai ruwaifi la'alla alhayata tatulu tatulu bik mai wa rayuwa za ta yi tsawo ka rayu Allah ya baka doguwan da shekaru masu yawa fa akhbirin nas dan ka kai wannan matsayi ka ba mutane labari anna man aqada lihiyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'in dabbatin aw azmin fa inna muhammadan bari'un min sallallahu alaihi wasallam Mazala sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya kai ruwaife, mai yiwuwa rayuwa za ta ma tsawo, ka rayu ka daɗe a duniya, ka gaya wa mutane cewa dukkan wanda ya kulle gemun shi, lokacin wani jahiliya da yake gemu, har a jahiliya ma ba sa aske gemu, gemu raya shi ake domin alama ce ta rujula, gemu ne zai bambantar da kai da mace. ko wasu mutanen da Allah ya ba su kama irin ta mata da sun datse shi kawai mace ce kuma shi ne ma bambanci babban bambanci kaga fuskar mutum da gemu sai zamanto sai dan izza da girman kai sai mutum in yayi gemu sai laulaye sai darme shi sai kama shi haka alama ce ta shi iya jiji da kanshi iya izza da girman kai shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ba su labari yace dukkan wanda ya kulle gemin shi au ta ta takallada wataran ko kuma ya rataye wannan tsirkiya a jikin wuyan dabbar shi ko abin da ya kama da haka au istanja bi raji ko kuma ya yanke kazanta da, da kashin dabobi domin na daga cikin abeban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hudda a lokacin da mutum zai istinja'i shine goge ƙazanta bayan gari ko hutsari da ƙunƙwaye istijmar biraji'in biraji'i dabbatin da da kashin dabbobi au azmin ko kuma da kashi shi ma ba a yin istijmari da kashi da kashin dabbobi domin abincin aljannu musulmi ne fa inna muhammadan bari'un min muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya barranta da gare shi qala akhrajahu abu daud wa an-nasa'i wa ahmad wa at-tabarani fi al-kabir wa sahahu al-albani rahimahullahu fi sahih al-jami' kalkashin hadisi na 7910 malin yace al-hadith rawahu al-imam ahmad an yahya bin ishaq wal hasan bin musa العشيب كلاهما عن ابن لهيعة محمد بن لهيعة كنا وفيه قصة اختصرها المصنف wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi daga Yahya dan Ishaq da Hassan dan Musa kin dukan su guda biyu daga Muhammad bin Lahi'a daga Muhammad dan Lahi'a kuma a cikin wannan hadisi akwai kissa malam ya takaita ta ne a wannan wuri وهذا لفظ لفظ الحسن كنا wannan لفظي نحس بناه يا إسحاق با قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا عياش بن عباس عن هشيم بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف حتى إذا إن أحدنا ليسير له النسل والريش وللآخر القدح ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ambaci wannan zan ya ambaci sauran hadisi yake cewa kana ahaduna ɗayan mu ya kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya karba ko karbar raƙumin dan uwan shi in za a tahi jihadi kenan da sharaɗin iya da rabi na abin da za a samu na ganima shi ma iya da rabi har ya zamanto ɗayanmu zai tahi ya samu lahun nasl kibiya ko rish ko kuma wani lange walil akhar kada wani kuma ya samu akoshi thumma qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu wannan sai ya ambaci wancan hadisi da muka karanta thumma rawahu ahmad an yahya bin ghailan حدثني المفضل حدثنا عياش عن ابن عباس أن هشيم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القطباني الحديث شماء أم حديث ابن لهيئة فيه مقال قال ابن لهيئة فيه مقال محمد بن لهيئة أكوي مغنغنون معلومي أتشكيش ما في يوم شيدي سروننا دشي دليل رغوان هردش رغوان هردش وفي الإسناد الثاني شيبان القطباني قيل فيه مجهول شي كما وانا أكتش من شيبان كنا أكتش مجهول لي وبقية رجالهما ثقات سورة مزاجان دسكرويتو حديث وانا نو متادي قدابيو ثقو كيني قوله لعل الحياة ستطول بك يوا رايوا ذات ما صو فيه علم من علام النبوة wannan akwai alama daga cikin alamomin annabcin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari da abin da zai zo gaba kuma ba ilimin gaibi bane domin Allah madaukaki ya bashi labari a haka domin fada Allah madaukaki ta la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha fa inna ruwayfi talat hayatuhu domin ruwayfi kina rayuwar shi tayi tsawo ila sanat 56 har zuwa shekarar hijira tana da 56 famata bi burqa min amali misr ya rasu daga burqa a cikin wani yankuna na misr amiran alaiha iya aiki a matsayin amiri akan wannan wuri wa huwa min al ansar wannan mutum na daga cikin sahabi na daga cikin mutanen madina wakila mata sanata 53 wasu suka ce ya rasu hijira tana da hamsin da uku ƙauluhu fa akhbirin nasa faɗan mazala sallallahu alaihi wasallama da ya ce ka ba mutane labari dalilun ala wujubi ikhbarin nas walaysa hadha mukhtassan bi rufi malan yace dalili ne absa wajibi ne wanda ya san wani abu na addini ya ba mutane labarin shi kuma ba wai wannan ya takaita bane kawai akan ruwaifi bal kullu man kana indahu ilmu laysa inda ghairihi wannan abu ya kasance wajibi ne ga kowanne kowa wanda yake da ilimi na wanda wani shi baya da shi to yi kokari ya sanar da shi amma ba ilimin bokanci ba ba ilimin sihiri ba ilimi mai amfani ilimi na addini ko ilimi na rayuwa wanda zai taimakawa musulmi rayuwarsu ta inganta laysa inda ghairihi mimma yahtaju ilayhi nas na abinda mutane suke bukatuwa ya zuwa gare shi wajib ilamu to wajibi ne ilamu wajibi ne ya sanar da su bihi shi fa in ishtaraka huwa wa ghayruhu fi ilmi dhalik idan da shi da wani sun yi tarayya a wannan ilimi fatablighu fardu kifaya annan kuma sai isaswa sai ta zamanto farali ne ba na tilas ba na idan wa'anda suka isa sun tashi da shi to zunubi ya tsare ga saura amma kuma sai wa'in sun tashi wanda suka isa قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود أبو زرعة يفد وانا مقالة عشان شرح أبي سنن أبي داود قاله أن من علق من عقد لحيته بكسر اللام لا غير لحية كوا لام كسرة كما باب وتلغة دج بكاتي لحية بكاتي لحية لحية والجمع لحى كو لحى jam'un ka ce luha ko liha bilkasir wa dam da kasra da zaka wa lam da damma qalahu al-jauhari imam al-jauhari ya faɗi qala al-khattabi imam al-khattabi rahimahullah yake cewa amma nahyuhu an aqd al-lihya fa yufassaru ala wajhayn karatunmu na da saura kuma lokaci yayi ina ga sai mu tsaya akan wannan magana ta Imam Al-Khattabi abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
muraja'a ce muhimmancin sosai
ba mu yi wannan ba ba mu yi shi ba babu man taraka man tabarraka bi shay sai dai tsallake shi ne eh nan ne muka tsallake shi ne wannan je dai an tsallake ba mu shi yasa karanta ban yi magana ba ni dai na ji kamar sabon ba mu yi shi ba amma mu bi ba mu yi shi ba tsallake shi ne an tsallake shi haka a'a inda muka tashi